بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وكهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤمن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العميد شاب يرجع وزع رمضان hijira na da shekara dubu da dari hudu da talatin da shida daidai da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna cikin tafsirin suratul araf kuma za mu karanta aya ta cikin da hudu zuwa aya ta dari da biyu insha Allah ta'ala wannan karatu yana dauke da bayani akan dalilai da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka al'ummomi da suka gabaci zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dalilai waɗanda suka sa Allah madaukaki ya hallaka al'ummomin farko saboda yayi magana game da tarihin annabi Nuhu da tarihin annabi Hud da tarihin annabi Salih zuwa ga annabi Lut da annabi Shu'aib alaihi salatu wassalam waɗannan al'ummomi da aka kawo tarihin su an yi bayanin kusan dukkan su Allah madaukaki ya halaka su to sai Allah subhanahu wata'ala ya dakata saboda yin ta'ali wanda wannan yana cikin alamomi da suke nuna mu'jizar alqur'ani a maimakon Allah ya kora labarin kawai ya dinga ba mu labarai na annabawa ɗaya bayan ɗaya a maimakon haka ya kawo labarin waɗanda aka fara aikowa wato manzannin farko sai ya dakata saboda ya yi ta'aliki Allah madaukaki ya yi maka ta'aliki dalilin da ya sa ya hallaka waɗannan mutane to ba wai an gama labarin ba ne Allah ya tsaya ne saboda ya ta'aliki sannan kuma ya ci gaba da ba da labarin waɗannan manzanni na shi da ya ce gaba وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون
وما أرسلنا في قرية من نبي ba mu aiki wani annabi cikin wata alƙarya ba wato wannan maganar kama akwai kalmar da ba a bayyana ta ba wanda ake kira al-igmar al-igmar shine a koya wata magana a bayyana wata Allah madaukaki ya ce wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra babu wata alkariya da muka aika mata wani annabi face mun kama ta da musibu da cututtuka a ba wai duka garuruwan da Allah ya aika annabawa ne Allah muka kuje musu azaba ba wannan shine yake nufi da al'umma wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin fa kazzaba ahluha illa akhadnahum wannan shine da maganar zahiri yadda ya kamata ta kasance amma sai Allah ya koye wasu kalmomi yana cewa babu wata alƙarya wacce muka aika mata wani annabi babu wata alƙarya da muka aika mata wani annabi fa kazzaba ahluha mutanen alƙarya suka ƙarya gashi illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wa dharra fa mun kama mutanen alƙaryar da musibu daban-daban wa dharra da cututtuka la'allahum yatabarra'un da fatan kusa sadaukar da kawunan idan dai Allah ya aiko annabi ga mutanen wata alƙarya to matukar waɗannan mutane sun kare ta annabi to abin da zai biyo baya shi ne Allah zai kama su da musibu daban-daban da kuma cututtuka iri ne me ake so ana fatan su sadaukar da kawunan su ga Allah sai ce kuma badanna makana ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء لعلهم والسراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى أفاءوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة sannan muka canza madadin mummuna da aka dora musu aka canza da kyakkyawa hatta abu suka samu zaman lafiya wa qalu kad masa aba an darra wa sarra sai suna cewa hakika cututtuka sun samu iyayenmu kuma walwala ma ta samu iyayenmu fa aqadnahum baktatan sai mu kama su fadan a lokaci guda wa hum la yashuruna lokacin da ba su tsammanin azabar Allah ba su wato abin da Allah madaukake yake nufi a nan shine kamar yadda Ibn Kathir ya fassara Ibn Kathir ya ce wa tafsirul kalam annahu ibtalahum bi shiddati li tabarra farko idan mutane suka kare ta annabin sa sai Allah ya jarabce su sai musu jarabawa da tsananin rayuwa shine al-ba'sa wa dharra musibu da za su samu ƙasa da cututtuka da za su samu jiki Allah zai ta turo musiba daban-daban wannan jarabawa ce ta tsanani daga Allah ga waɗannan mutane fama fa'alu shay'an min allazi arada Allah minhu wannan cuta da Allah ya turo musu saboda sun karya ta annabi ta tsananin rayuwar da ta same su saboda sun sun saba ma dokokin Allah bai zama wa'azi gare su ba tunda bai zama wa'azi gare su ba sai Allah ya canza jarabawa sai ya kawo ta nima maimakon wancan jarabawa ce ta tsanani sai Allah ya kawo jarabawa ta nima shi ne abin da yake nufi da cewa summa baddalna makana sayyi'atil hasana sannan ya mu canza madadin da an samu tsananin rayuwa sai kuma a samu daɗin rayuwa da sun sun kare ta annabin Allah Allah ya jarabce su da tsananin rayuwa amma jarabawar nashi bata sa sun gane laifinsu ba to sai Allah ya canza tsananin rayuwa sai dawo da dadin rayuwa saukin rayuwa sai kawo musu wato alhasana kyakkyawan rayuwa kaga wannan kuma ana tunanin ko shi ma zai sa su yi wa'azu su wa'azu wa qala barhana ila rahaji bi yaktabir wato Allah ya yi haka saboda ya jarabce su saboda Allah ya jarabce su tunda an musu jarabawa da tsananin rayuwa ba su gane ba to ko dai saukin rayuwa kuma zai sa ku gane kuma badalna makana sayyi'atil hasana hawwalna al-hala min shiddatin ila raqa'in wa min maradin wa saqamin ila sihhatin wa afiya kamar yadda kasan da take ne a da mutane sun shiga tashin hankali musiba bala'i fitina ta shafi kasa ta shafi rayuka ana ganin ba za a fita ba sai Allah madaukake ya canza sai ya kawo sauƙin rayuwa wato sau da yawa Allah ya yi haka ba don amsa addu'ar ku ba a sai don jaraba ku har yanzu ba wai dan addu'ar da kuka yi ne ya karba ba domin akwai wanda ke ganin ai musiba ba abin da ke kau da ita sai dai addu'a ba Allah yakan kawar da musiba ba don addu'an ba sai don ya jaraba ku kuma da daɗin rayuwa yanzu da an jarabce ku da tsananin rayuwa yanzu za a jarabce ku kuma da sauƙin rayuwa idan da baka da lafiya ne a baka lafiya yace wa min maradin wa saqamin ila sihhatin wa afiya wa min faqrin ila ghina da ana cikin talauci Allah ya kawo wadata li yashkuru ala dalika fa ma fa'al wato Allah ya yi ma waɗanda suka gabata irin waɗannan jarabawa amma duk da haka bai sa sun gane kula sun gane kula kula wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake bambanta rayuwar mumini da ta mutumin banza annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajaban li amrin mu'min la yaqdi Allah lahu qada'an illa kana khairan lahu al'amarin mu'mini yana da ban mamaki babu wani hukuncin da Allah zai masa face wannan hukuncin ya zama alheri gare shi shi mu'min baya asara shi yasa aka ce musiba ba ta zama sharri ga mumini sai dai ta zama alkhairi gare shi musiba ba sharri ba ce jarabawa ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yace Allah baya hukunta wani abu ga mumini face wannan hukunci ya zama alkhairi gare shi wa in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lahu kaga annabi yace wa in asabatu darra'u cuta idan ta samu mumini wannan cutar samun mumini da sai wato sai ta zama dalilin alkhairi ga mumini saboda ka shi mumini in ji ibnu kathir man ya tafakkaru limabtalahu Allah bi waye mumini shine wanda yake sadaukar da kai idan Allah ya marjaraba shine mumini min sarra'i wa dharra a kawo saukin rayuwa ya zama darasi ga mumini a kawo tsananin rayuwa ya zama darasi ga mumini wato mumini kada yake samun wannan fa'ida yake in banda mumini za ka samu mutum rayuwarsa kamar jaki shi jaki idan an daure shi in ji ibnu kafir a fassarar wannan aya jaki idan aka daure shi bai gane me yasa aka daure shi daga baya idan an kunce shi bai gane dalilin da yasa aka kunce shi to amma banda mumini shi mumini rayuwarsa gaba ɗaya tana zama jarabawa ne wato darasi ne gare shi saboda haka sadaukar da kai a bayan jarabawan Allah muhimmin abu ne domin abin da Allah ya mana magana a kai a nan ke wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahdaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatabarra'un me yasa Allah ke kama mutane da tsananin rayuwa ya kama mutane da saukin rayuwa fata shi ne sadaukar da kawunan don haka sadaukar da kai wani abu ne muhimmi domin Allah ya yi maganarsa a suratul an'am kamar yadda Allah ya faɗa a nan yana jaraba mutane saboda su sadaukar da kawunansu haka ma a suratul an'am aya ta 40 zuwa 44 ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتبرؤون كما عند الله يبدأ سورة الأعراف wato yana ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun aika ma al'ummomi da suka gabace ka manzanni mun yi aike ga al'ummomi da suka gabace ka ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan al'ummomi fa aqadna hum bil ba'sa'i wad dharra'i sai muka kama su da musibu da cututtuka ne dalili la'allahum yatabarra'un da fatan ko sa sadaukar da kawunan su falaula in ja'ahum ba'athna tabarra'u me yasa lokacin da musibar mu ta je wa mutane ba su sadaukar da kai ba me yasa in ji Allah ashe ka sadaukar da kai muhimmin abu ne yace walakin qasad qulubun amma bai makon su sadaukar da kawunan su sai suka kan ma suka ke kashi wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun sai shaytan ya kawo ta musu kyawun abin da suka kasance suna aikatawa falamma nasu ma zukiru bihi tunda sun manta tunatar wanda aka yi musu da wancan saukan musiba saukan musiban ba ta zama tunatarwa gare su ba wa'azin da manzanni suka yi bai zama tunatarwa gare su ba to idan wa'azin manzo bai amfanar ba musiba ba ta amfanar ba me zai biyo baya sai Allah yake fata ana alaihim abuwa ba kullu shay sai muka bude musu kofofin kowane alkhairi wato idan wa'azi na baki bai amfani ba Allah ya kan yi wa'azi da musiba idan ita ma ba ta tasiri ba wannan musiba to sai Allah ya yi wa'azi da ni'ima Allah ya kamu gani idan musiba ba ta amfanar ba Allah sai ya maka wa'azi da ni'ima sai ya maka wa'azi da kwanciyar hankali da zaman lafiya bai wuce wata shida ba a baya kowa hankalin sai da tashe su kuma ba mutane da yawa hankalin su ya kwanta amma tunaninka shi ne addu'ar ka ba ba shi ne bane Allah ya ma jarabawa da musiba ya cire ka kuma ya kawo maka jarabawa ta lafiya idan bai zama a gare ka ba hatta idza farihu bima utu zama an waye gari mutane suna murna da halin da suke ciki a kasna sun bakkata sai musiba azabar Allah ta karshe ta sauka gare su wannan azaba ta karshe ba ta kyale mai rai idan ta zo ita wannan azabar ba ta kyale mai rai fa idza hum mublisuna sai ga idan sole ishi fa quti adabirul qawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin wannan suratul an'am ce wannan ya nuna cewa idan Allah ya aiki mai wa'azi yayi wa'azi to bayan wa'azin nasa Allah bai halaka mutane da farko yana saukar da jarabawa gare su na musiba da cuta musiba iri-iri ko ta yi sadaukar da kawo da su idan musiba to sai Allah ya saukar kuma da jarabawa ta ni'ima idan ba su gane ba to shi kenan sai Allah ya kawo azabar karshe wacce ba ta kyale da rai kaga kenan idan wannan azaba ta zo to babu sauran kuma nadama babu sauran tuba da Allah Allah ka kare mu daga irin wannan azaba don haka sadaukar da kai yana da muhimmanci wajibi ne mu sani me yake nufi da sadaukar da kai domin abin da Allah ya faɗa mana kenan a suratul a'raf wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i me dalili da Allah ya tabarrabu a suratul anaf ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ne ya hana lokacin da musibar mu take zuwa ga mutane su sadaukar da kawunan su haka me da ake nufi da sadaukar da kai me ake nufi da sadaukar da kai domin Allah tabaraka wa ta'ala abin da yake nema wajen bawa idan ya saukar da musiba ko kuwa ya saukar da jarabawa ta ni'ima shine sadaukar da kai الإمام الراجب الأصفهاني الذي كان مفردات غريب القرآن جل نفر الشاب إلى غريب كله مشابهة يتي كلمة sadaukar da kai tana zuwa da ma'anar alkushu shine tawali wa aksaru ma yusta'mal alkushu fi ma yujad ala jawari inda duka da Allah ya yi magana akan sadaukar da kai a tabarru'u yana nufin alkushu alkushu da atabarru'u suna bambanta ta inda suke bambanta shi yace aksaru ma yusta'malu alkushu fi ma yujadu ala jawari ana cewa tawali ana son kai tawali tawali shine alkushu wannan alkushu yana kasancewa ne a gabubban jikinka shi yasa ake cewa yawan ladan mai sallah yawan tawarin ba yawan nutsuwar gababun sa kenan yawan nutsuwar gababu dan nutsuwar gababu shi ake cewa al-khushu idan ka tsaya kana sallah babu toshe toshe ba waje waje to idan mutum yayi sallan nan yake gabubban su suna da kyak sai a ce wannan sallah akwai khushu kaga kenan al-khushu shine tawali'u na gaban cikin mutum sai ce amma al-bara'a abinda ake cewa sadaukar da kai aksar masu fa'amal bima yujaddu qab kamar yadda gabubban ka in sunna su ake cewa wani ya samu tawali ko shi abinda ake cewa at-tabarru sadaukar da kai shine zuciyar ka ta samu irin wannan mutuwa zuciyar bawa ya zama ba ta kaduwa game da tauhidi wannan shine at-tabarru gaban bawa idan baya kaduwa lokacin da yake ibada sai a ce a kushu amma zuciyar bawa ba idan ta tabbata akan bin umarnin Allah sai a ce at-tafarru saboda haka sai zama al-khushu'u ya shafi nutsuwar gaba amma at-tafarru shine al-khudu ya shafi nutsuwa ta zuciyar bawa saboda haka malamai suke cewa idza bara al-qalbu khasha'at jawari matakin farko shine nutsuwar zuciya idan zuciya ta nutsu to za ka ga gabuban mutum sun nutsu idan mutum kaga yana sallah yana kushe kushe zuciyarsa ne bata mutu ba tukuna inda zuciyar ta mutu gabuban jikinsa za su mutu kaga kenan malamai sun fassara mana abin da ake nufi da asabar wanda Allah yake nema bawa ya aikata asabarru shine nutsuwar zuciya ya zama to bawa ya samu nutsuwar zuciya anan ibnu qayyim tawdiya yake ita wannan nutsuwa ta zuciya tana kasancewa ne ta abubuwa kamar guda al-ta'zim wajen girmama Allah al-mahabba da son Allah az-zulmu kaskantar da kai ga Allah tana alkin inkifa ya zama to akwai mika wuya ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka idan aka ce wanda ya sadaukar da kai ya kunshi al-khushu da kuma al-khudu amma idan sadaukar idan gabubban sa ne sai a ce al-khushu ya sadaukar da gabubban sa idan zuciyarsa ne sai a ce al-khudu ko ko a ce al-tabarru wanda ya shafi shi ma zuciyar jinkan abin da ke da alaka da zuciyar bawa to ba a cewa bawa ya sadaukar da kansa sai ya samu matakai guda uku inji ibn qayyim jawiya a littafin sa madaris salihin mujallal na farko shafin ɗari biyar da goma sha takwas yace wal haqqu anna al khushu'a ma'anan yastaqim min al ta'zim wal mahabba wa sulh wal ihsan wa huwa ala sadaqati darajati sadaukar da kai ga Allah yana da matakai guda uku الدرجة الأولى متى كي نبركو التذلل للأمر يكفن شيء متينا كفن تدكن تكأمر من الله سبحانه وتعالى yana kaskantar da kansa ga bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala at-tadallul lil amri talqihi bi zillati al-qabul wal intiyaj wal intifam ya zama da zarar Allah ya bada umarni to kana biyayya muwafa'atu muwafa'atu zahiri al-batina ma'a buhari al-ba'd ibn qayyim yace shine zahirin jikinka ya dace da batinin zuciyarka idan Allah ya umarni ya zama kana kaskantar da kanka ga bin umarnin Allah wannan shine matakin sadaukar da kai na farko mataki na biyu al-istislamu lil hukmi shine ka mika wuya ga wannan hukunci domin kana iya kaskantar da kai ga hukunci amma ba tare da ka mika wuya ga shi ba ka kaskantar da kai ne ga hukuncin saboda mai an fi karfinka amma idan aka ce ka kaskantar da kai ga hukunci kuma ka miƙa wuyanka gare shi to ka miƙa wuyanka ga wannan hukunci yana nuna cewa ba ka karo da wannan hukuncin bi ra'ayin aw shahwa idan Allah ya ce zina ba kyau to ka yadda zina ba kyau sannan kuma ya kasance ka miƙa wuyarka ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala ba ka kokarin fassara wannan kalma ta zina ta ina za a iya samun kyawunta idan Allah yake zina ba ta da kyau to ka dauka ba kyau ba ka amfani da hankalinka wajen kokarin fassara cewa zinan nan tana da kyau idan ka ce zinan nan tana da kyau na'am kai musulmi ne za a ce to ka dau mataki na sadaukar da kai ga Allah tun da kai musulmi amma mataki na biyu na sadaukar da kai ga Allah baka hau ba shi ne mika wuya ga hukuncin Allah domin kamar yanzu ana samun wanda ke kokarin ya fassara kyawun liwaki kuma za ka samu musulmi kamar yadda duniya ake ganin ta ci gaba za ka ga turawa na rubuce rubuce ai dan adam yana da yanci ana samun masu irin wannan fahimta fa ta cikin musulmai kuma zai shiga masallaci ya sallah kaga ya ya yarda shi musulmi ne amma kuma yana tuhumar hukuncin Allah to na ya hau mataki na farko amma mataki na biyu bai hau ba domin abin da ake nufi da al-istislamu lil hukmi shine ka miƙa wuya ga hukuncin Allah ba tare da an samu kana da wata fahimta a kan ba sannan ko da kaddara ce Allah ya maka kamar misali Allah ya goyi ya nufe ka da talauci to ba ka tunzuri ka fusata ga Allah saboda ya hukunta talauci akan ka wani kuma ya ba shi da arziki kana kaddara cewa wannan talauci shi ya fi dacewa da ranka ba ka kokarin nuna zalunci ga Allah ba ka nuna cewa Allah bai kyauta maka ba wannan shine ni kauya ga hukuncin Allah mataki na biyu ibnu qayyim jawziya yake to sai mataki na uku mutum ya rika jin cewa shi ba kowa bane shi ake nufi da al-ittiba'u li nazari haqqi ka rika jin cewa kai ba kowa bane ko da Allah ya baka dukiya ka rika tunanin dukiyar nan ba ta saka zama komai ba domin dukiyar ajiya ce akwai wanda ya baka kuma akwai ranar da zai karɓa maka idan ma sarauta ka samu ka rika jin cewa kai ba kowa bane idan ilimi ka samu ka rika jin cewa kai ba kowa bane ibnu qayyim ce to idan mutum ya samu matakai guda uku din nan sai ya ce wane ya cimma matakai na sadaukar da kai ga hukuncin Allah to abinda Allah yake so gabawa ke idan Allah ya jarabta ku abinda yake nema wurin ku shine a samu cikakkiyar sadaukar da kawuna ga Allah tabaraka wa ta'ala na farko a samu miƙa wuya ga hukuncin Allah abinda Allah ya ce ayi ayi wanda ya ce a bari a daina wannan ya nuna an yi kauya ga hukuncinsa sannan a sallame gare shi kada ya zama ana da wata fahimta tsabanin abin da Allah ya shar'anta sannan na uku mutum ya daina jin cewa shi wani abu ne wani har ya kai ga alfahari wanda za ta hana shi wanda zai hana shi bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala wannan at-tabarru'u wanda ake so sadaukar da kai ga hukuncin Allah idan mutum ya kai gare shi to zai samu son Allah idan mutum ya kai ga martaba na sadaukar da kansa ga hukuncin Allah idan Allah ya hukunci ka yadda da hukuncin Allah bi ma'ana at-tazallulu bi amri ka kaskantar da kanka ga bin umarnin Allah sannan ka mika wuyarka ga umarnin Allah ko da hira ake akan wata doka ta Allah ba ka zaba shi zara an ce Allah ya ce sai kai babu kuma wata fahimta ta dan adam sabanin abin da Allah ya ce yana da kyau idan Allah ya ce babu kyau musulmi ba shi da wata fahimta game da hukuncin Allah nan amma a samu Allah ya yi hukunci musulmi na tuhuma to bai rika kansa da hukuncin Allah ba sannan ya zama musulmi baya ji da kansa akan cewa shi wani abu ne to da zarar ka yi haka kar ma ka roki Allah ko ni Allah zai baka kar ma ka roki Allah ka daina addu'a shi yasa aya ta gaba ta zo mai tace ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون
ولو أن أهل القرى آمنوا داري متنا الكريم في إيماني da dai mutanen alkariyu sun yi imani wata ko kuma sun kiyaye dokokin Allah da fatahna alaihim barakatun min as-sama'i da mun bude musu wato albarkoki ta saman kawunan su wal ardi da kuma kasan su kaga ba sai mun roki Allah ya bude musu wata rahaba ba ba sai ko roka in dai za ku yi imani da abin da Allah ya aiko annabi sa zuwa gare ku ku kiyaye dokokinsa to ba ta dole ki komai ba Allah zai bude muku ni'ima wacce take tare da albarka domin ni'ima da take tare da albarka ita ce ni'ima wacce dan adam ya kamata ya gode samun ta ba wai ana cikin tashin hankali Allah ya kawo canji wannan ba ni'ima ba ce ba tana iya zama jarabawa ga gabawa yana iya zama jarabawa gabawa amma in aka ce albarka na Allah idan Allah ya kawo wata ni'ima mai albarka gare ka ta wannan ni'imar karshen ta ba a samu musiba ya biyo baya har abada ba abin da ke sa bawa ya samu wannan ni'ima wato sai imani da sakon Allah da kiyaye dokokin Allah walakin kasa ku sai dai kuka haka sai dai sai suka karya ta ba a kasna su bi mata zai kuma da haka sai muka kama su ta dalilin abin da suka kasance suna aikatawa ba wai saboda Allah ya yi fushi ba a nan ma kaga idan Allah ya tashi kama bayi idan Allah ya tashi kama bayi baya hallaka su don kawai yayi fushi yana hallaka su ne gwargwadon la'akari da irin zunubin da suka tara wannan ma rahama ce ta shi na'am sun kusatar da Allah ma shakka kamar yadda yake faɗa wata aya da ta faɗa ma aka kuna ta kamna minhu sun kumbura mu don haka muka yi hukuba a kansu amma hukubar Allah ba ta zuwa don fushin sa tana zuwa ne bisa la'akari da zunubin da kai ka tara shi yasa Allah ke cewa baya zamu karbawa rahamar ta tarin jayi kushinsa rahamar Allah tarin jayi kushin Allah idan Allah ya kama mutane to ka duba zaka ga ayyukan mutanen su ne suka yi muni waɗannan ayyukan su ake la'akari da su sannan sai ya mutu hisabi saboda haka son Allah tabaraka wa ta'ala yakan baka abin da ma baka roki Allah ba Allah ka mana arziki da son ka suka san idan mutum ya samu soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala to Allah yakan ba shi abin da ba mai roƙa ba baka nema ba Allah yana baka ya baka haihuwa mai albarka ya baka dukiya mai albarka ya baka gida mai albarka duk abin da Allah zai baka zai baka ne mai albarka ba wai ni'imar kawai yake dubawa ba ba wai Allah ka bani kuɗi a'a ba kuɗin ba albarkan yake dubawa shi sa Allah yake lafakahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ardh za mu bude musu kofofin albarka ta sama da ƙasa kofofin albarka ta sama da ƙasa ta wajen arzikinka abin hawanka makwabtanka gidanka ya zama duk abin da Allah zai baka in ka zuna da tunani sai kaga Allah ya baka mai albarka ko da abin ba shi da yawa domin arziki shine abu mai albarka arziki shine abin da ka amfana da shi wanda ya maka amfani na duniya da lafiya ko da ba shi da yawa idan kana neman ka samu son Allah ibnu qayyim yafiya a cikin littafin madarij salihin mujallal abu shafi na goma sha tara ita abubuwa guda goma suke sa a samu wanda ke son ya samu son Allah ya zama dan gata Allah ya dinga ba shi arziki ko bai nema ba ba ka ma addu'a albarkar tana zuwa gare ka abubuwa guda goma na farko yace shine qira'atul qur'an bi tadabburi wa tafahumi li ma'anihi wa ma urida bihi tilawar alqur'ani ka rika karanta alqur'ani karatu wanda ake la'akari da ma'anarsa karatu da ake kokarin fahimtar fahimtar ma'anarsa ba tilawar bakin kawai ba kaga akwai bambanci tsakanin tilawar bakin alqur'ani ana samun ladan idan an yi tilawa amma abin da ke sa ka samu kon Allah ba tilawar kadai bane ya zama kana kokarin sanin ma'anar kalmomin da kake karantawa ka tadabbur kitabi da zai yahfazu al-abdu wa yashrahu kamar misali idan za ka yi za ka karantar idan za ka karantar za ka yi kokari ka yi nazarin idan za ka karantar don saboda kai sharhi a kai to haka ake son karatu da za ka yi ba alqur'ani ya kasance to duk mutumin da ke karanta alqur'ani tilawa ta fahimtar ma'ana wannan yana samun son Allah kai akwai hujjoji da dama babu shakka daga littafin Allah da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam lallai tilawar alqur'ani karanta littafin Allah da kokarin fahimtar ma'anansa yana yana sa a samu son Allah saboda haka kar ma ka damu da addu'a bayan ka zama tilawa ne idan dai za ka yi tilawa wacce kake fahimtar ma'ananta ai an gama dama abin da ake fata shi ne a samu soyayyar Allah tabaraka wata'ala idan Allah yana son ka ba sai ka roƙe shi ba ba sai ka roƙe shi ba zai baka shi da abin da ya faɗa mana anan abu na biyu wanda ke sa a samu son Allah a taƙarrubu ila Allah bin nawafil ba'da al-fara'id ka rika kokari bayan sallan farizai kuma ka rika karawa da lafiya wanda ke karawa da lafiyar jiro a bayan farilla in sallah ce haka in azumi ne haka kada ka tsaya daga zakka sai zakka ka rika ba da sadaka haka nan aiki hajji zama ana tafiya umra fa inna tuwaffiruhu ila darajatil mahbubiyya ba'da mahabbati ibn qayyim da ya ce wannan ibadar da kake za ka kai ka daraja wacce ma take sama da kai son da kake ma Allah domin darajar da take sama da son da kake ma Allah shine darajar shi Allah ya soka ka san ba sharadi bane in kana son Allah Allah ya soka na za ka yi darajar za ka ji kana son Allah amma don ka so Allah ba sharadi bane Allah yana son ka kana yiwa kai kana son shi ko bai son ka saboda me ya faɗa mana cikin alqur'ani nasara sun ce na hannu abna'ullahi wa ahibbahu yahudu da nasara mu masoya Allah ne mu ƴaƴan Allah ne amma wannan ne ta Allah yana son ko saboda ka don ka ce kana son Allah ba sharadi bane Allah yana son ka menene abin lura shine shi Allah ya soka wanda shine darajatul mahbubiyya fauka darajatul mahabba darajar a samu son Allah ya fi darajar ana son Allah dukkan kowanne yana da falala kaji kana son Allah babu shakka abu ne mai kyau amma Allah ya so ka shi ne muhim saboda ka duk wanda ke kokarin kusantar Allah ta nafila zai samu son Allah na uku shine dawamu zikiri ala kulli hali ibn kan yace ka dawwama kana zikirin Allah a kowane hali kake ka dawwama kana zikirin Allah subhanahu wataala a kowane hali shi zikiri yana zuwa da sifofi guda uku sifa bil lisani wa bil qalbi wa bil amali shi ne ke kawo bil hali zikirin Allah da harshe sannan akwai zikirin Allah a zuci shi ne tunanin Allah ko da yaushe ba ka rabuwa da shi duk abin da za ka yi sai ka yi tunanin ko fa yanzu Allah yana gani na idan mai kyau ne to ya yi kamata in yi saboda akwai dokar Allah a kai kaga zuciyarka ba ta manta Allah ba kana zikirin Allah harshenka yana motsawa da kalmomi na zikirin Allah sannan aikinka kuma ya dace da bin dokokin Allah shi sa yake dawamu zikirji ala kulli hali zuciyarka tana tuna Allah harshenka yana motsawa da zikirin Allah sannan jikinka yana aikin da ya dace da son Allah wa nasibuhu min al-mahabbati ala qadari nasibihi min hadha dhikr gwargwadon rabo da zaka samu na son Allah ya ta'allaka da gwargwadon yadda ka samu rabo na zikirin Allah idan kana da yawan zikirin Allah akan harshenka kana da yawan zikirin Allah a zuciyarka kana da yawan zikirin Allah a gabanka to zai zama ka fi samun son Allah da yawa fiye da wani wanda bai kai ka ba fiye da wani wanda bai kai ka ba wanda kuma ya fi ka ba ya zama ya fi ka samun son Allah fiye da kai saboda ya fi ka yawan aiki saboda ka son Allah yana samuwa ne ga bawa gwargwadon yadda bawa ya nema ana la'akari da yanayin zikirin Allah sanan ake gane gwargwadon son Allah duk mai son Allah za ka samu baya watsi da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala zikirin nan yadda Allah ya shar'anta bayan da shi ga dama ba Allah ya samu kai na hudu shine isaru mahabbati mahabbiji ala mahabbika inda galabatul hawa duk sa'ilin da aka samu kana sha'awar ka samu abu akwai lokacin da ake samu mutum yana son abu yana fatan ya samu abu yana buri ya ga cewa ya samu abu ya mallake shi to duk inda aka samu a zuciyarka akwai tsananin son ka samu abu to sai a samu amma fa ka fi son abin da Allah ya zaɓa wato shine fifita son Allah akan naka misali aure kake so to wannan matar ta dace da matan da Allah ke son irin su idan ba ta dace da su ba ko da tana da kyan fata gare ka ko da tana da dukiya ko ya gidan wani babban mutum ne ba za ka aura ba saboda ne ta saba ma aiki mizani na shari'ar Allah don kamar da manzon Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallam in ja'akum man tarbawna dinahu wa khuluquhu ana la'akari da addinin mutum da halinsa saboda haka idan hali ba shi da kyau addini ba shi da kyau ko ni kyan fata ya zama mutum zai yi watsi da wannan kyan kaga ya fifita son Allah kenan akan son zuciyarsa haka kuma duk abin da kake nema yace wa in sa'ubal murtaka ko da ake matakalar tayi wahalar hawa amma dai kai kokari kaga cewa kayi watsi da sonka idan ya saba ma son Allah to duk mutumin da yake fifita son Allah akan son shi zai samu son Allah wannan ya dace da abin da Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani yana tashewa ne yana gaya mana abubuwan da in mun aikata su za mu samu son Allah sai yake na biyar abu na biyar wanda ke sa ka samu son Allah shine mutala abu kalbi da asma'i Allah husna ya zama zuciyar ka ko da yaushe tana kallon sunayen Allah da sifofinsa ko da yaushe a zuciyarka tana kallon sunayen Allah wa mushahadatuha wa ma'rifatuha kana kallon sunayen Allah da siffofinsa ya za a yi ka kalli sunan Allah sai da idan ka san ma'anarsa idan ka san ma'anarsa za ka rika bin sunayen Allah kana bin ma'anarsu kana kokarin daidaita su da halinka da aikinka da nuna kai kullum bawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala domin siffofin Allah su suke su suke baka wato idan ma kana so ka san kaman alakar da take tsakanin ka da Allah to sai kai la'akar da sunayen Allah da sifofin sa sannan ne zaka gane matsayin ka wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan misali Allah ya ce bai son masu girman kai Allah bai son masu girman kai sai aka samu kana cikin masu girman kai to kaga alakar da ke tsakanin ka da Allah ya nuna cewa ba mai kyau bane Allah bai son waɗancan mutane kuma kai kana tare da irin sanin saboda haka la'akari da sunayen Allah da siffofinsa da abubuwan da Allah yake so abubuwan da Allah bai so la'akari da wannan da mutum ya rika auna tsakaninsa da su yana sa ya samu son Allah don kai da sunayen Allah da siffofinsa suke da yawa saboda mu rika tunani muna auna yadda rayuwar mu take ta bin ma'anar sunayen Allah da siffofinsa da ayyukan Allah da abubuwan da Allah yake so da abubuwan da Allah bai so na shida مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ابن القيم الجوزية yace ka rika kallon ni'imar Allah kullum kada ka kalli ni'imar wani domin abin da ke sa mutum ya mutunce a rayuwarsa shine yana kin ganin ni'imar da Allah ya mar yana hangen ni'imar da Allah ya ma wani wato ka daina hangen ni'imar da Allah ya ma wani saboda Allah ba zai tambaye ka ni'imar da ya ba wa kan ba Allah zai tambaye ka ni'imar da ya ba ka ne kai to ka rika duba ni'imar ka ga girman ka ya za a yi ka gane ko da kana talauci ko da kana talauci ba ka da mota ba ka da babur ba ka da jiki ai Allah ya baka da kafa ko kana da yaro kana da kafa ai ashe kana da wani babban abin hawa to sai ka dubi wannan ni'ima shin karama ce ko babba ya za a yi ka gane girman wannan ni'ima sai ka dubi kuma halittun Allah wanda da samu wannan ni'imar ba kafan da Allah ya baka nan akwai wanda da ba su da ita akwai waɗanda ba su da ita in ma cikin mutane ko cikin sauran halittun Allah akwai halittun Allah waɗanda ba su da kafa akwai kifi ba shi da kafa kifaye akwai dabbobin da ke zama ruwa sai dai su ja da ciki kamar maciji da sauransu kai Allah ya baka kafa ne wanda zaka ga wata dabban abin da ya sa ba ta iya motsi nan da can saboda ba ta da kafa amma kai Allah ya baka ashe da ya baka kafan nan ko da bai baka mota keke babur da sauransu ba wannan ni'ima ce mai girman gaske hatta cikin ko mutane akwai mutumin da ya zama kurku bai ya tafiya wani kuma yana asibiti da kafan lafiya amma lafiya ce ya rasa to ka rika duba wannan ni'imar da Allah ya maka ka rika duba ni'imar da Allah ya maka kada ka rika duba ni'imar da Allah ya maka domin kowa Allah ya ba shi ni'ima ne gwargwadon tambayar da zai masa a kiyama gwargwadon tambayar da za a yi wa mutum a kiyama annabi yana cewa talaka zai shiga aljanna da shekara dari biyar kafin mawadaci ya shiga me ya dalili saboda shi ya tsaya yana amsa tambayoyi ashe kaga talaucin ma ni'ima ce gare shi ka sa ya dade aljanna kafin ya kudi yanzu saboda haka idan Allah ya maka wata ni'ima ka dube ta مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة كرك دوب الإمامين الله يمكى نقوي نبيني فإنها داعية إلى محبته ولن yana sa mutum ya ji yana son Allah wanda kuma wannan tunanin yana sa Allah ya soka ka rika tunanin ni'imomin da Allah ya maka kada ka dinga tunanin ni'imomin da Allah ya maka kamar da manzon Allah ya hana la tanzuru ila man fawqakum ku daina duba waye yake sama da ni walakin nzuru ila man asfala minkum sai dai ku rika duba wanda yake kasa da ku wannan shine yake sa mutum ya dubi girman ni'imar da Allah ya masa har ma ya ce ma Allah godiya sai ya ce abu na bakwai wa huwa min a'jabiha to wannan shi yafi girma inkisaru qalbi bi kulliyatihi bayna yaday Allah shine at-tabarru da muke tafsiri a kansa sadaukar da kai ga hukuncin Allah wannan shi ne abu na bakwai wanda ke sa ka samu son Allah yace na takwas alkhalwa bihi fi waqtin nuzul ilahi ka rika kokari kana samun wani lokaci da kake keɓanta da Allah kai kokari a samu lokaci wanda kake keɓanta da Allah ka keɓanta kana magana da Allah ba ka shakka cewa da Allah kake magana ba ka shakkan cewa da Allah kake magana wanda shi ke tabbatar da ikhlasin bawa ya zama akwai lokacin da kake ganawa da Allah kamar da yasa kaga bayan Allah suke zaben karshen dare karshen dare ana tsammanin mutane sun yi bacci mutane sun yi bacci to kai sai ka farka ana tsammani dare yayi sai babu motsi ba surutu to kai lokacin za ka iya magana da zuciyarka kuma ka ji tana amsawa to irin wannan lokaci za ka tashi ka yi magana da Allah tabaraka wa ta'ala wa tilawat kitabihi ka yi tilawar alqur'ani wa luquf bil qalbi wa ta'atum bi adami al-ubudiyya bayna yadayhi imma ibadar ta tilawar alqur'ani ko kuma ganawar da za a yi da Allah ya zama ana yin ne a cikin nafila cikin dare lokacin da ka tsaya din nan kana tunanin girman Allah saboda nutsuwar dare sai ka ji ganawar ta yi ta da Allah ba tare da shakka ba ta ce summa khatmi zalika bayan ka gama ganawar ta da Allah in ma tilawar tilawar alqur'ani ne ko kuma na bibiru kai to sai ka cika wannan ganawar da aka yi da Allah bil istighfar wa tauba shi sa Allah mu da yake cewa wa bil afhari hum yastaghfiruna bayan Allah da kwarai lokutan suhur a ƙarshen dare suke neman gafarar Allah wato sai sun gama ganawa da Allah kafin a rabu sai ce Allah ka gafarta mana saboda dan adam bai rasa inda ya samu gazawa yace abu na kara mujarabatul muhibbina sadiqin ka rika duba abokan zamanka wani irin majalisi kake zaunawa da zama majalisin ka bugaggu ne yan kwaya sannan mutanen banza waɗanda addini bai dame su ba to haka tsakaninka da Allah yake majalisin bawa yana fassara matsayin bawa a wajen Allah wannan Allah ya tsawatar da mu a cikin Qur'ani akwai dalilai da yawa amma Ibn Qayyim ya ki kawo su ya dunkula maganar sa don in ka ji waɗannan maganganu ɗaya bayan ɗaya za ka samu hujjoji na ayoyin Al-Qur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abokan zaman ka su ne masoya Allah as-sadiqina masu gaskiya dan masoyan ma akwai magayyata akwai wanda take maka yana son Allah amma son sa ba da gaskiya bane domin ya saba wa ma'auni da ake gane son Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله in dai kuna korafin kuna son Allah son gaskiya to aikin ku zai dace da aikin manzon Allah don haka mutumin da ke korafin shi yana son Allah kowa yana faɗa ni zan ce ina son Allah wancan ma ce yana son Allah amma ta ina za a bambanta sai a dubi ayyuka na a auna su da sunnar Annabi Muhammad magana ta ta dace da sunnar manzon Allah aiki na ya dace da sunnar manzon Allah idan bai dace da sunnar manzon Allah ba to waɗannan ba masu son Allah ne masu gaskiya ba wastiqatu afayidi samarati kalami yace kai kokari ka ga cewa kana halartar majalisin malamai idan malamai na karatu ka je wurin ka rika tsinta daga cikin maganganu saboda ita magana tsinta ake na alkhairi magana in ba ta annabin Allah bane ana samun kuskure ka tsinci alkhairin da ke cikin magana kaka dauki sharri inji ibn al-qayyim tawziya wala tatakallam idan ana magana kuma kada kai ka kace magana idan ka halarci majalisi na karatu ko na fiqh ko na hadisi ko na tafsiri kada kai surutu ibn al-qayyim tawziya yake kai shuru idza tarajjahat maslahatu al-kalam sai fa idan maganarka za ta za ta fi akan shurunka ya zama maganar ka gyara ne to ko da sallah ake ai shuru ake a sallah amma idan liman ya kuskure ai ana magana saboda a gyara ne saboda haka in ba larura ba ce malami yana magana karka kace mai yace ka gane shi in ya gama maganar ka tsinci alkhairin da ka samu ka je kai amfani wa alimta anna fihi mazidan lihalika wa manfa'atu bi ghayrika wato ka rika tsinkan alkhairi ga maganganun malamai sannan idan ba larura bane kada ka kace musu hankali idan suna gabatar da jawabi yace na karshe مباعدة كل سبب يقول بين القلب وبين الله kai kokari ka nisanci dukkan wani sababi wanda ke iya shiga tsakanin zuciya da Allah dan ana samun abin da ke shiga tsakanin zuciya da Allah ko duk abin da zai iya raba ka da son Allah kai kokari ka nisance shi duk abin da ya zama Allah bai son shi to ka rika nisantar wannan abin da ya faɗi wannan abubuwa guda goma sai ce bayyana Allah ta'ala azza wa jalla Allah da kansa ya bayanin waɗannan abubuwa ya ce falin hadihin abbabil ashira waɗannan abubuwa guda goma da suke sa a samu son Allah idan ba ka ji a tarihi wani mutum ya samu son Allah ya zama cikin masoya Allah wa sallal muhibbuna ila manazilil mahabba ta waɗannan abubuwa guda goma ne suka bi kafin suka isa masauki na samun son Allah tabaraka wa ta'ala babu wani sirri a ciki duk wanda ka ji an ce ya zama babban mutum mai son Allah ya samu son Allah da waɗannan abubuwa guda goma ya aikata wa taqadu ala al-hadith har ma suka samu damar shiga shiga ga ainihin wato sun shiga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa bila kadhalika kullihi amra yace ko amma ba ba ka iya samu damar yin waɗannan abubuwa guda goma ba sai ka mallaki abubuwa guda biyu na daya isti'dadul ruhi li hada sha'n sai ranka ya zama yana shirye mutumin da bai shirya ransa ba zai yi waɗannan abubuwa guda goma ba sai wanda ya kimsa ya yarda cewa Allah yake so ya kusanta idan ka yarda Allah kake so ka kusanta to babu shakka za ka iya amma mutumin da bai shirya ba ko ya fara zai gaba ya ce wanti ta ainin basira ya zama kuma idan basira ya buɗe gare shi idan basira ya buɗe gare shi zama kada ka rika yin abu da jahilci ka rika kokari kana neman sanin hukuncin Allah akai domin da yawa akwai waɗanda maimakon suna kokarin su samu son Allah sai suka jawo fushin Allah a kansu me dalili saboda rashin bin hanyar da za a samu son Allah rashin bi ta hannuwan mutanen kwarai malamai da za su musu ishara da tafarki na kwarai wanda in an ruwan na tafarki ta nan za a samu son Allah Allah ka sa muna ci waɗanda ke dacewa da samun soyayyar ka me yake gaba أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى شم متانا الكريم سن أمين تني أن يأتيهم بأسنا بياتا azabar mu ta zo suna cikin dare suna bacci yasa yake wa hum na'ibuna sun aminta ne cewa azabar mu ba za ta zo gare su bayatan a cikin dare ba wa hum na'ibuna alhali suna bacci wato bayan Allah ya faɗa mana dalilin da yasa ya hallaka wadannan al'ummomi na baya saboda rashin sadaukar da kawo da su ga hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala to shine zai ce to su kuma mutanen alkariyu ne yanzu mutanen da ke makka waɗanda ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shin sun aminta ne sun saki jiki da cewa azabar Allah ba za ta zo musu a cikin dare ba wa hum na'imuna a lokacin da suke barci tun da su ma sun karyata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda waɗannan al'ummomi na farko suka karyata annabawa sai ya ce أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بعضنا ضحى وهم يلعبون awa amina ahadul qura ko kuwa mutanen alƙaryo sun aminta ne wato sun saki jiki an ya ake hun ba suna kuhan azabar mu ba za ta zo musu da hanci ba wa hum yal'abuna alhali suna cikin wasa saboda galibi mutane na wasa ne da safe safiya ita ce lokacin wasa kuma Allah ya ya san kafirai suna shakanka da wasa saboda mai tunanin su ji daɗin rayuwarsu saboda haka za ka ga babu mutumin da ke ba ma wasa rayuwarsa kamar kafiri babu wanda ke ba ma wasa rayuwarsa kamar kafiri suna wasanni iri iri suna shakarta suna ganin ai duniya ta zauna lafiya Allah yake har kun saki jiki da azabar ba za ta zo ba lokacin da kuke wasan kuna cikin wasan azabar ta zo da hanzi Allah ka tare mu yace afa aminu man أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون afa aminu makaran Allah shin sun aminta ne game da makarun Allah fala ya amanu makaran Allah babu wanda ke aminta game da makarun Allah illa qawmul kafirun ba sai mutanen da suka yi hasara wato Allah yana da makar kamar yadda ya faɗa cikin alkur'ani a wurare da yawa amma yana da kyau mutane da akwai abin da jama'a da yawa sun jahilta makaru iri biyu ne akwai mai kyau akwai mara kyau shi ne abin da alkur'ani ya tabbatar mana makaru yana zuwa iri biyu ne akwai makaru mai kyau akwai makaru mara kyau saboda haka inda aka ce makarun ma kai ka san makarun ba na halitta bane ana magana ne akan makarun na Allah kuma ya tabbatar mana Allah tabaraka wa ta'ala yana da makarun makarun nan nashi mai kyau ne wannan yana cikin al-mufradat fi garibin Qur'an na al-Imam Abu Qasim Abu Sayyid bin Muhammad Ar-Rajib Al-Asfahani yana shafin 473 yayi magana akan kalma ta al-makru iri biyu akwai al-makru al-hasanu akwai al-makru al-sayyi wanda Allah ya faɗa cikin surat Fatir aya ta 42 wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununna ahda min ihda al-umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura istikbaran fil ardi wa makra sayyi wa la yadiqu al-makru sayyi illa li ahli kaga ashe akwai mummunan al-makru akwai kyakkyawan almakur almakur wanda ke da kyau shine Allah ya faɗa cikin alfasurar alqur'ani misali suratu ali imran aya ta 50 yana cewa wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin ashe Allah almakur dinsa almakur mai kyau ne su ko kafirai almakur da suke fa almakur ne mara kyau a suratul anfal yace وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين sannan a suratul naml aya ta 50 ya hada biyu yace wa makaru makaran wa makarna makaran kaga ya faɗi nasu Allah ya faɗi nashi kafirai sun kulla nasu makaru yace shi ma ya shirya nashi makaru wa hum la yashurun fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in saboda ka tabbas ana jingina kalmar almakaru ga Allah tabaraka wa ta'ala amma almakarun nan guda biyu ne kamar yadda ya faɗa mana cikin alqur'ani akwai mai kyau akwai mara kyau to mu da yawa mara kyau din muka sani saboda haka da hausa sai zama sunan shi makirci da hausa ana kirkita makirci kamar ba a san zama ma'anarsa ba domin kalma ce ta almakru makirci ya zama kamar an an ɗauko ta ne daga larabci aka sarrafa ta aka canza mata ma'ana amma in ka ce makirci tun da duk wanda ya ji wannan kalma tunaninsa makirci abu ne mara kyau to kar ka fassara makarun Allah da makirci tun da shi ya faɗa mana cikin alƙur'ani makarunsa mai kyau ne amma almakaru da bahaushe ke kira makirci wannan ma'anarsa ba ta da kyau tun da ma'anarsa ba ta da kyau to kar a ce Allah ya yi makirci saboda an jingina almakaru mara kyau ga Allah tabaraka wataala gashi kuma ya ga mana cikin alqur'ani wallahu khairun makirin khairun makirin ashe almakarun da yake yi shi almakarun fa alkhairi saboda haka yasa ibnu al-usaymin a sharhin fatul majid al-qawl al-mufid a mujallar da shafi na ɗari biyu da arba'in da takwas ya ce wannan waɗannan ayoyi dalilin ala Allah lisani makar suna tabbatar da cewa Allah yana da makar amma al-makr yana da ma'ana biyu at-tawassul ila al-iqa'i bil qasm min haythu la yashur idan aka ce makirci asali da larabci ana nufin ka rinka kulla dabara da zaka da zaka hallaka makiyanka ka rika shirya dabarar hallaka makiyinka ta hanyar da bai sani ba ta ce ai wani na kulla makirci makirci shine yana kulla gadar dare yanda zai hallaka ka fa in kila kaifa yusafu Allahu bil makri ma anna zahiruhu annahu mazmum yace to ta ya za a yi asiffan ta Allah da makirci tunda wannan ma'anar ba ta da kyau za ka ce eh idan ma'anar kalma ta al-makr mara kyau ne ba a jingina ta ga Allah amma idan ana nufin kamar yadda kafirai suke kulle kulle na su ga cewa sun batar da gaskiya shi fa Allah yana nashi kulle kulle ya ga cewa ya hallaka to wannan shirin na Allah shi ake nufi da almakar saboda haka shirin Allah ya mai da mugun nufi akan mai kulla shi wannan alkhairi ne ba sharri ba Allah ya samu gani saboda haka idan aka ce a fa aminu makarallah shin sun aminta ne game da makaru na Allah game da shirin Allah shirin Allah shi ne kai yanzu kana saba mara tunda kana saba mara kana kin bi dokokinsa to akwai shirin da Allah yake ya ga cewa ya kauda kai ya kawo wanda zai bauta masa akwai shirin da Allah yake ya ga cewa ya kauda kai ya kawo wanda zai bauta masa idan kai yau tunaninka shine bari ka kulla mugunta ga malamai da mutanen kwarai to Allah yana nan wanda yake son halin yana kulla yadda kai kuma zai karya ka kaga kenan shi kullum Allah almakarunsa yana amfani da shi ne wajen kariya makiyansa duk sa'ilin da makiya Allah suke kulle kulle to kar ka yarda ka saurara sai ka gane to akwai wanda ya mini tek jiya da dare da cewa ya samu labari mara kyau sharri da ake kullawa kaza an hada da matsafa sai subhanallah ba ka tuna abin da Annabi Musa alaihi salam Allah ba da kuke ga masa Allah ya ce wala yuflihu sahiru haitu aka matsafi bai nasara ta duk inda yazo me yasa Allah yake matsafi bai nasara ta duk inda yazo saboda Allah yana shirya almakru ga wanda ke shirya almakru akan bayinsa duk wanda ke kulla sharri ga wani to Allah yana nan yana kulla yadda zai kare shi shine abin da ake nufi da almakru don haka yasa ibn qayyim al-jazir al-fawaid shafi 160 yace almakru alladhi wasafa wasafa bihi nafsuhu المكر وان الله يسفن كرر سنشي فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورسله فكير da yake wa manzanni da waliyansa waliyan Allah suna nan aka samu mutanen banza suna kulla sharri a kansu suna kulla kulle ya zamu yi mu bata sunan wani ya zamu yi mu hada mutane saurari wani saboda ne saboda masoyin Allah ne shi kuma Allah yana nan yana shirye yadda zai karya wannan shi ne almakaru na Allah fa yukazidu makarahum sayyi'a bi makrihi hasan kaga Allah yana yana wato fada da makircin da suke kullawa mummuna yana warware wannan makirci da nashi almakaru wanda mai kyau ne fa yakunu almakaru minhum akfafu shay'in wa minhu ahsanu shay'in kaga kenan ta wajen su mutanen banza suna kulla makirci ne mara kyau mugunta suke kullawa ga wasu marasa laifi shi kuma Allah ba yana kulla yanda zai kare bayanka waɗanda ba su san ana kulla musu ba tunda kai baka san gaibi ba kai baka san gaibi ba to idan akwai wani wanda ke kulla maka sharri in ma ta sihiri in ma ta mugunta Allah da kake tare da shi ya san shi don haka Allah yana kulla al-makru ya ga cewa wannan gadar dare da ake ma wanda yake kulla shi ya fada shi Allah ya samu gani da yake gaba أولم يعد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون أولم يهد للذين يرثون الأرض وأن فيك غادم كفى من بعد أهلها بايا مزونا تسنتهي domin idan aka ce yau kai ne kake doron kasa babu shakka wani ya ci suka duka samu damar zuwa duk wanda ka gan shi da rai ya gaji wani ne matacce ya riga ya ci shi Allah ya ce min ba'adi ahaliha wato asali ma masu kasan sun tafi masu kasan sun riga sun tafi to yanzu sai ka gaje su waɗanda ke gadon kasa a bayan tafiyar masu masu ita ba sa tunani ba su gani wato lam yahdi lahum lam nubayyin bai bayyana gare su an launa sha'a inda mun ga dama asabnahum bi dhunubihim za mu kama su da laifukan su wa nasbu ala qulubihim mutushe zukatan su hum la yafhamuna don haka ba za su iya jin ma wa'azin ba ko da an mutu wa'azin ma ba zai shiga kwakwalwar su ba wato yanzu mu da muke nan duniya gare kamar Allah yana cewa mu duba mana ai mun gaji kasa ne bayan mazaunan kasan sun ci ba da yawa za ka rika gani a cikin ba ga gidan fir'auna kirari wanda har yanzu yana nan abin mamaki ka je saudiya a yankin rakun kali kamar kudu maso gabas na saudiya ke za ka tarar da kasar adawa kasar adawa mutane a nan hudu tana nan har yanzu idan ka dawo kasar jordan shi da kira yankin alhijir har yanzu akwai gine-ginen samudawa yana da mutane a nan sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa duk suna nan ba ka tunani yadda Allah ya halaka waɗancan kai ma gaba za ka na zuwa shi ne abin da Allah ke faɗa in Allah zai iya halaka mai ƙarfi irin fir'auna kai ko me kai waye kai na bila shi ne Allah ke fa awalan ya hadi lahu yanzu wannan bai bayyana gare su ba alladina yarisuna al-ardh min ba'di ahliha wa suke gadon duniya a bayan mazaunan sun tafi bayan mazaunan duniyar sun tafi waɗanda suka gaji duniya ashe ba su iya ganin cewa an launa sha'u a sabna musulmi inda mun ga dama da mun kama su da lafiyar su saboda haka in ka ga mata biyu yau yana yin abin da ya ga dama Allah ya gane shi ne kawai sai ka gani Allah don Allah ya hallaka waɗanda suka fi na yau kanke idan bai yi haka ba Allah yana iya toshe zuciyar bawa ko an yi wa'azin ya isha Allah ka tsare تلك القرآن قص عليك من تلك القرآن قص عليك من أنبائها تلك القرآن قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين تلك القرى waɗancan alkariyu da aka dinga baka labarin mutanen alkariyu kamar mutanen annabi nuhu alaihi salam mutanen annabi hudu alaihi salam mutanen annabi salihu alaihi salam wanda Allah ya ambaci labarin su mufassala fi mawadi'a kathira ayoyin da muka karanta na suratul a'raf Allah ya bada tarihin mutanen annabi nuhu hudu mutanen annabi salih mutanen annabi lut mutanen annabi shu'aib ghairihim ma umamihim salawatullahi wa salamuhu alaihi wa sallam waɗannan annabawa da aka baka labarin su din nan wa laqad ja'akum rusuluhum bil bayyinati dukkan waɗannan mutane manzannin su sun zo musu da hujjoji fa ma kanu yu'minu amma duk da haka ba su kasance masu imani ba bima kasabu min qabl da abin da kakannin su suka kare ta gabanin zuwan su ya aka yi haka bayan Allah ya halaka mutanen annabi Nuhu aka kawo adawa adawa mutanen annabi Nuhu alaihi salam suka karya da bayan sun tafi ba Allah ya kawo samga mutanen annabi Salihu alaihi salam bayan sun tafi Allah maka ke kawo mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Shu'aib da sauransu ko shin ya aka yi dinnan kafiran nan suke karyatawa za ka iya wannan tambaya ya ake za a turo annabi ko sai a kare ka ko sai Allah ya hallaka yace kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kafirin dalilin da yasa duk kafirai ya zama haka suke tafiya saboda Allah ya toshe zukatan su idan Allah ya toshe zuciya to bayan da za a yi zuciyar nan imani ya shige ta kama ba Allahu ala qulubil umumil khaliya allati ahlakaha kazalika yatba'u Allahu ala qulubil kufar yadda Allah ya toshe zukatan kafiran nan waɗanda aka yi bayanin tarihi su a baya to haka Allah yake iya toshe zuciyar kowane kafiri za ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam duk irin hikimar wa'azinsa duk salon da awa irin ta manzon Allah da basirar da Allah ya bashi da ilimin da ya bashi amma za ka ga an samu kafiri yana faɗa da manzon Allah har yau ya iya yarda ya aka yi wa'azin annabi bai tasiri gare shi ba saboda shi ma Allah ya toshe zuciyarsa وما وجدنا لأكثرهم من عهد وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين Allah mun kake ce waɗancan al'ummomi da aka baka labaran su Allah ya hallaka su wa ma wajadna li akthari min ahadin ba mu samu rike alkawari wajen mafi yawan su ba wato ko da an samu ma wadanda suka yi riko da maganar annabawa idan ma aka samu sun bi annabawa za ka samu alkawarin nan wa in wajadna aktharahum la fasik idan ma an samu waɗanda suka amshi kiran to za ka samu su ma din mafi yawan su fasikai wato na su kina bil ahli waɗanda suke warware alkawarin Allah a nan wannan yana tabbatar mana Allah yana kushe zuciyar kafiri idan kuwa ya toshe zuciyar kafiri to ba abin da zai biyo baya bayan halaka malamai suka ce ba kafiri kadai ba ba kafirai kadai ne Allah yake toshe zukatan su ba hatta musulmai su ma Allah yakan toshe zukatan su idan masu laifi ne Allah ka tsare hatta musulmai Allah yakan toshe zukatan nasu saboda abin da ya faɗa a nan wa ma wajadna li aktharihim min ahadin wa in wajadna aktharahum lafasiqin da haka aka samu malamai waɗanda suke ta kokari suka ciro dalilai da kansa Allah ya toshe zuciyar bawa sai da suka ciro dalilai guda tara a cikin alkur'ani abubuwa guda tara kowane ɗayan yana sa Allah ya toshe zuciyarka idan Allah ya toshe zuciyar bawa to babu wa'azin duniya da za a yi shiga wannan zuciya domin halaka ce za ta biyo ga wannan bawa Allah ka kare halaka ita ke biyo baya saboda ka toshe zuciya ba karamin musiba ba ne shi ya sa kake gani a ce maka mutanen fir'auna Allah ya halaka su adawa Allah ya halaka su samudawa Allah ya halaka su saboda idan mutum yana sabon Allah akwai inda zai je Allah ya toshe zuciyarsa idan ya toshe zuciyar to babu hikimar wa'azi da zai sa mai wannan zuciya ya gane kuskurensa na farko daga cikin waɗannan abubuwa guda tara wanda Allah ke toshe zuciya a dalilinsa shine kafirci wanda ya faɗa mana wannan guri wanda ayar da muka karanta hujja ce da take nuna maka riko da kafirci yana sa Allah ya toshe zuciyar bawa shi sa zaka ga mutum ne kafiri mai ilimi amma ya kasa gane mahaliccinsa zaka samu a cikin kafirai akwai manyan mutane masu ilimi masu hankali masu dukiya masu matsayi ana misali da su ta wajen zurfin tunani amma duk da ka musu kafirai saboda Allah ya toshe zuciyarsa idan Allah ya toshe zuciyar bawa a dalilin kafirci to babu hankali da ke sa ya iya gane mahalicinsa Allah ka kare ya faɗa mana nan yace wa laqad ja'atkum rusuluhum bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kazzabu min qablu kadhalika yaqba'u Allahu ala qulubil kafirin in ka duba tafsirin al-Imam Tabari na ita wannan aya mujallad goma sha biyu na sha biyu da tafsirin al-Imam Bagawi mujallabi na uku shafin ɗari biyu da sittin da ɗaya abu na biyu wanda a dalilinsa Allah yakan toshe zuciyar bawa shine mutum ya nace mu zunubi ya kibarinsa ya ji zunubin nan ba shi da kyau ka ji jin wa'azi ka ji a rediyo ka ji a masallaci ka sani amma ka nace ka yi to idan mutum bai bar wannan zunubi ba Allah yakan toshe zuciyarsa wanda ko daga baya yana so ya tuba ba zai samu damar tuba ba saboda haka yasa fasikanci bala'i al-ifrad fil ma'asi wa dhunub a suratul a'raf da muke karatunta aya da muka karanta ta baya din nan aya ta dai ka karanta ta da kyau wannan aya da ta wuce a walam yahdi lil ladina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha an law nasha'u afadnahum bi dhunubihim wa natba'u ala qulubihim fa hum la yasma'un waɗanda suke gadon duniya bayan Allah ya halaka mazaunanta wato ku musulmai na yanzu ba ku tunani zunubin da kuke yin na Allah yana iya toshe zukatan ku in ya toshe zuciya ne zai biyo baya fa hum la yasma'u wanda aka toshe zuciyarsa to kunnan sa bai daukan ba me ke sa Allah ya toshe zuciyar bawa an launa sha'u asabnahum bi dhunubi kaga yawan zunubi yawan zunubi yakan sa Allah ya saukar da azaba ga bawa yawan zunubi yakan sa Allah ya toshe zuciyar bawa idan ya toshe zuciyar bawa to kunne ba zai dawo ba shi ce shi yasa yake Allah la sha'u afafnahum bi dhunubihim wa naqba'u ala qulubihim fa hum la yafqahun saboda haka na ce masakon Allah yana sa Allah tabaraka wa ta'ala ya toshe zuciyar bawa kamar yadda al-Imam Sa'di ya faɗa a tafsirin ayar nan yace ai أولم يتبين ويتبه للأمم الذين ورثوا, ورثوا الأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين ku yanzu da kuke da rai bayan Allah ya hallaka wasu sai ga shi kuna irin aikin waɗanda Allah ya hallaka me kuka kaka sai ga dara waɗancan da Allah ya hallaka su sun ma fi ku ƙarfi sun ma fi ku ilimi sun ma fi ku dadewa a duniya ya zama Allah ya halaka su saboda sun yi irin wannan laifi to yanzu gashi ku kuna aikata irin wannan laifi shine Allah yake ba ku tunanin tun da na farko ba su gagare mu ba kuma ba za ku gagare mu ba awalam yahtadu anna Allah law sha'a la asabahum bi dhunubihim fa inna hadhihi sunnatun sunnatuhu fil awwalin wal akhirin don haka yasa yake wa nasbahu ala qulubihim fa la yafqahu Allah yana toshe zuciyar bawa idan bawa ya zama mai nace ma laifi wa la yasiru ilaiha khairun wa la yasma'una ma yanfa'uhum sai kaga alheri bai isa ga wannan zuciya idan Allah ya toshe zuciyar bawa to alheri bai isa ga wannan zuciya duk wani abin da zai amfani mutum a duniyar sa da lahira bai isa ga wannan zuciya abu na uku shine munafici don mutumin da ke da siffar munafici to yana iya samun toshewar zuciyar Allah toshewar zuciya daga Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana iya toshe zuciyarsa wato a dalilin wannan aikin da yake ya faɗa mana misalai da dama shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin surat tauba misali aya ta 63 yace innama sabilu ala alladhina yasta'dhinunaka wa hum أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون haka Allah yana toshe zuciyar munafiki Allah tabaraka wataala yana toshe zuciyar munafiki ai munafiki musulmi ne munafiki mumini yayi imani a bayyane amma a boye ne munafiki ko a bayyane musulmi ne na kwarai amma a boye ba musulmi bane shine ake nufi da munafiki innama sabilu ala alladhina yasta'dinunaka wa hum aghniya ana magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a tafi yakin tabu sai na manzo an samu munafikai waɗanda suke zuwa gaban Annabi suna neman izini ya ba su dama kar su fita zuwa ga wannan yaki saboda wurin akwai nisa tabuka tana da nisa kuma tsakanin Madina da tabuka akwai rairayi akwai rairayi gashi babu isasshen abin hawa zaka samu raƙumi guda mutum biyar ke wato musanyan hawanta a wannan tafiya idan wannan ya hau ya dan dana idan an tafi dan nesa ya sauka ya ringa taka wasu fa ga nisa ga wato rashin guziri saboda kai sa munafikai sai suka ce a'a muna neman izini ka kyale mu kar mu fita Allah mu dauke yace to waɗannan su ne abin zargi wa hum agniya a samu mutum musulmi ne ya yarda shi musulmi ne a garin Madina yana da dukiya yana da dukiya inda ake talaka ne ba za a ce to yana da kuɗi amma yana da dukiya ya zo yana neman izinin annabi a kyale shi kare shi zuwa wannan yaki rabu bi an yakunu ma al-khawalif sun yarda su zauna da waɗanda ke zama baya a gida su ne mata wata ba Allahu ala kulli to Allah ya toshe zukatansu ne وهم لا يعلمون ذا حكا بازاك تبسل الخير لكي تارد من ذا الله إن كان ثم تفسير الإمام الطبري مجلد نبو مشاو الشافعي من يقول نبو مشاو don haka ita munafinci idan mutum yana tare da siffar munafinci to a yau da gobe in ba hankali ba in ba sa'a yi ba Allah zai kushe zuciyarsa Allah ka kare abu na hudu shine jahilci jahilci yana sa Allah ya kushe zuciyar bawa يا فلا منع سورة الروم ولقد ضربنا للناس ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون Allah ya tabbatar mana yakan toshe zukatan waɗanda ba su da ilimi wanda bai da ilimi Allah ya toshe zuciyarsa nan malamai suna magana akan cewa maratibul ilmi na zama kashi biyu ilimi yana zuwa kashi biyu adamu ma'arifatul haqqi adamu ma'arifatul haqqi rashin sanin gaskiya jahilci na biyu ba adamu al'amal bi mujabil haqqi idan ka san gaskiyan ka ki aiki da gaskiyan nan ma ka jahili don haka jahilci game da yadda ya zo fassarar jahilci a cikin alqur'ani jahilci a cikin alqur'ani shine rashin sanin gaskiya na biyu rashin aiki da gaskiyan da aka sani saboda haka ana samun malami kuma jahili saboda ne dan baya aiki da ilimin idan ba ka aiki da ilimin ka to a larabcin alkur'ani kai ma jahili saboda haka sai Allah ya haɗa waɗannan jahilcin guda biyu a waɗannan gurare Allah ya haɗa bayanin jahilcin nan guda biyu a cikin waɗannan ayoyi aya ta 58 da kuma 59 na surar Qur'an wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masal mun buga wa dan adam mun buga wa mutane kowane irin misali a cikin wannan littafin na alkur'ani wala in jitahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mujrimun da za ka zo musu da kowace aya kowace mu'jiza kafirai za su ce ku ne mabarnata ne masu karya kaga Allah ya saka duk abin da zai iya shirye da bawa a cikin alqur'ani to idan baka san wannan alqur'ani ba fa kaga ka jahilta rashin sanin misalin Allah cikin alqur'ani yana sa ka aikata abin da zai jawo maka fushin Allah kaga jahilci kenan yana kai mutum ga matakin da Allah zai kushe zuciyarsa ba bai sani ba sannan sai ya haɗa da na biyu na biyu su ne waɗanda sun sani sun take sani don haka yasa Allah madaukaki yace wala in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa muslimun ya nuna cewa ana samun wanda ya san gaskiyar sai ya take don haka sai Allah ya ce kadalika yatabu Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamu haka nan Allah ke toshe zukatan waɗanda ba su da ilimi da wanda bai san shiriyar da Allah ya aiko ba da wanda bai yi aiki da shiriyar da Allah ya aiko ba waɗannan Allah ya karɓi shi bukatun su Allah ya kare wanda ya duba majmu fatawa yau tabiya ya kawo fassaran al-Imam Abu Hayyan al-Kini Taimi mujallad da bakwai shafi ɗari biyar da talatin da tara al-Imam Abu Hayyan al-Taimi yana cewa al-ulama salasa malamai iri uku ne akwai alimun bisa wa bi amrillah wa alimun bisa ilayka alimun bi amrillah akwai wanda ya san Allah sannan akwai wanda ya san umurnin Allah wa alimun billahi ilayka alimun bi amrillah wa alimun bi amrillah ilayka alimun billah akwai wanda ya san al'amarin Allah bai san Allah ba ko ya san Allah bai san al'amarin Allah ba idan aka ce al'amarin Allah ana nufin umurninsa umarnin Allah saboda ka sai ce fa kula ba ku salatatu alimun billahi wa bi amrillah wanda ya san Allah ya san umarnin Allah sannan ya bi ya yi aiki da umarnin Allah to wanda ya yi aiki da umarnin Allah shine malami a cikin amma wanda ya san Allah da wanda ya san umarnin Allah waɗanda suna matsayin jahilai wato idan kana da ilimin tauhidi ka san Allah baka kai malami ba har yanzu sai ka yi ƙoƙarin sanin umarnin Allah shi ne ilimin shari'a domin ka san Allah ilimin tauhidi ka san umarnin Allah ilimin shari'a ne to idan ka san Allah ka san shari'ar Allah har yanzu jahili ne kai sai ka yi aiki da ilimin naka to idan ya yi aiki da ilimin tauhidi ya yi aiki da ilimin shari'a to sai a ce wannan malami ne shi sa Allah yake inna ma yakhsha Allah min ibadihi inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama waɗanda ke tsoron Allah cikin bayinsa su ne malamai don haka ibnu taymiya yake maganar al-imam Abu Hayyan al-Taymi wannan malamin yace ai ba wani ake nufi da mai tsoron Allah ba shine wanda ya iya aiki da ilimin da ya sani game da Allah ya yi aiki da ilimin tauhidi ya aiki da ilimin shari'a da ake to shine mai tsoron Allah amma idan bai yi aiki da wannan ilimin ba da shi da wanda bai san ilimin ba matsayin su guda ne a wajen Allah saboda haka jahilci yakan sa Allah ya kushe zuciyar bawa Allah ka kare sannan son zuciya abu shine na biyar ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم haka idan mutum yana jin son ransa abin da ransa yake so kawai kace ni ba shari'ar Allah ba yau da gobe za a kai lokacin da Allah zai toshe zuciyarka Allah ka tare duk mutumin da ke jin son ransa ya ga gangan ya sani son ransa ya saba ma son Allah amma ya dinga bi da'iman wannan mutum yana jawo ma kansa sababi da ke sa Allah ya toshe zuciyarsa na shida shine fifita son duniya akan lahira mu mai da hankali mutum ya fifita duniya akan lahira idan ya zama ɗabi'ar mutum Allah yana son zuciyarsa a suratul nahl aya ta 107 ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون Ashe kaga duk mutumin da ya sa duniya a gabansa, son duniya ne da masa ba lahira, son a littafinsa babu lahira. Wanda mutumin yana jawo makarsa sababi wanda zai sa Allah madaukaki ya toshe zuciyarsa. Don haka yasa Allah ya ce karshenta za ka samu waɗannan Allah yana toshe zukatansu ya toshe ganinsu ka same su cikin gafalallu. Za ka samu mutum cikin gafalallu domin za ka samu mutum idan duniya ce gabansa bai damu da ya yi asarar addini ba dan zai ya same ta saka ji ana cewa idan aka je gun boka boka zai ce alhaki na wuyan wa sai ce na dauka kaga kenan wato shi ya yarda ya rasa lahira in dai bukatar sa za ta biya don haka duk matsafa suna cikin waɗanda Allah ya kushe zukatan su ana samun musulmi wanda za ka ga musulmi ne amma ba yana sai saboda shi bai yarda ya tawakkali ga Allah ya bar ma Allah hukuncin sa ba Allah duk abin da yake nema kafi na gaba yana neman dukiya yana wajen matsafa idan yana neman mukami ne sai an hada da matsafa idan siyasa ce matsafa da dukiya matsafa duk abin da yake nema a rayuwarsa za ka samu matsafa ya sa a gaba da wannan su ne Allah ya riga ya toshe zuciyarsa domin duniya ce gabansa saboda haka yasa ya zama kafalalle ya zama mara hankali za ka duba abinda matsafa ke cewa ya aikata waɗannan abubuwan ba wanda mai hankali zai aikata ba ne wannan dalilin yasa Allah ya ce wa ulaika humul kafiru zaka samu mutum ya zama kafalalle mara hankali yana yin abun a goye domin ko ɗansa ne ya san yana aikata wannan zai ci ba ba ba yanzu kamar ka kayi wannan zai tafi wani gurin matsafin da zai sa ya tafiya tsirara tsirara matsafin zai sa shi ya tsirai matsafi ya sa shi ya kashe ɗansa matsafi ya sa shi ya yi duk ta'adin da za a yi matsafi zai iya sa shi amma idan a bayyana ne ba zai so a gani ba saboda ne saboda Allah ya riga ya fatar da zuciyarsa yana cikin rabka lallu ga balallu Allah ka tsare mu shi yasa Allah ya ce in dai jahannama ce duk wanda aka halicce shi domin ita in ka duba za ka ga gafalalle ولقد ولقد ذرأنا ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم
abu na
الغافلون bakwai shine girman kai duk mutumin da ya sa girman kai a gabansa to babu shakka gaba Allah bai kushe zuciyarsa Allah ka kare suratul ghafir aya ta 35 allazina yujadiluna fi الذين يجادلون في ayati آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار abu na takwas wanda ke sa Allah ya toshe zuciyar bawa shine ƙaryata littafin Allah da sunnar manzonsa duk wanda zai rika ƙaryata maganar Allah da hadisin Annabi Muhammad to wannan mutum Allah yana toshe zuciyarsa Allah ka kare ma suratul yunus aya ta 74 summa ba'athna min ba'dihi ثم بعثنا من بعدهم رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع الله على قلوب المعتدين mutum na ƙarshe wanda Allah yake toshe zuciyarsa shine wanda ya yi ridda ya bar addinin musulunci ya rabu da sunnar manzon Allah a suratul munafiqun farkon surar Allah yake takadu aymanahum jannatan
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ina roƙon Allah madaukaki ya tsare mana zukatanmu Allah ya tabbatar da mu akan son addinin sa da kuma son annabin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa shin tsakanin adawa da samudawa da ne suka zo farko ina jin saboda kuskure da aka samu a karatun mu na shekaran jiya duk sa'ilin da mutum ya yawaita magana to dole za a samu akwai kuskure adawa su ne farko bayan annabi Nuhu alaihi salam da mun yi magana adawa sun biyo bayan mutanen annabi Nuhu alaihi salam su ne mutanen ah, annabi Hudu adawa suna tare da annabi Hudu alaihi salam bayan su ba sai kuma samudawa samudawa su ne mutanen annabi Salihu alaihi salam kana yiwuwa ta wajen bayani na yi kuskure wannan kuskure a littafi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد